من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau cikin wannan yini na lahadi 27 kenan ga watan rabi'ul awwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1441 watan tura muna 24 ga watan 11 shekara ta 2019 mun sake zama don ci gaba da karatu a cikin littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila taslimi ka annaka taraha rubutun babban malam Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yau za mu tashi kai tsaye ne akan darasi na shida wanda ya matake as-salatu ala al-minbar matsayin sallah akan minbari inda za mu yi la'akari kusan sati biyu da suka shuɗe duka karatuttukan da malam ke mana wani hali ne da zai iya jawowa mutum ya yi sallah ba tare da ya tsaya can karkar akan kasa ba ita abin da ake da bukata a sallah shine a tsaya can karkar a tsaya to amma ya kawo waɗansu dalilai da zai iya sawa a yi sallah ba tare da an tsaya can karkar ba kamar a halin tafiya a yi ta akan abin hawa kamar wancan satin mutum yana kan jirgin ruwa aka ce zai iya sallah akan jirgin ruwan shi wannan wani hali ne da zai iya badawa a yi sallah ba tare da an tsaya ba tunda da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da yin sallah a cikin jirgin ruwan sai yace sallifi ha sa'iman illa an da kafa al-gharaqa kai sallah a tsaye sai dai idan ka ji tsoron nitsewa ne to za ka dawo ka zauna to har wa yau yanzu sallah akan mimbari ita ma wani guri ne da ba zai ba da dama a yi sallah a tsaya can karkar ba a yi ta yadda ya kamata har sai an nemi wani abu da yake kamar aiki ne a cikin sallah misali mimbarin da muke da akwai a gaba inda za a ce a yi sallah a yi rukuku a yi sujada a kai shi za ka ga kamar wasu ayyuka na sallah za ka takura haka kama wata mimbarin da muke da akwai a kan slide shi ma za mu ga cewa lalle idan za a ce a hau a yi sallah a kai shi za a samu nau'i na takura to amma kuma zai ba da dama a kwatanta ayyukan sallah yadda ya dace shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi amfani da mimbarin kamar da zai gaya mana shi da kansa a cikin hadisi hadisi na farko da malam zai tashe mu karatu a cikin littafin sai yace Imam Bukhari ne da Muslim suka rawaito shi yace wa salla sallallahu alaihi wa sallama marratan ala al-minbar yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi salla akan minbari wa fi riwayatin a wata riwayar annahu zu salati darajatin shi wannan mimbarin yana da matakala ne guda uku kamar irin mimbarin da muke da akwai za ka taka ɗaya biyu uku ta hau haka mimbarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake matakala ce guda uku to wannan mimbarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau ya yi sallah fa qama alaihi da ya hau mimbarin sai ya tsaya can karkar akan shi fa kabbara yayi kabbara ita ce kabbara harama Allahu akbar wa kabbara nasu wara'ahu mutane da suke bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka yi kabbara da kabbarar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa huwa ala al-minbar al-hali shidin yana kan wannan minbari din thumma raka'a daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ruku thumma raka'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ruku wa huwa alaihi alhali yana kan minbari yanzu mun samu tsayuwa akan minbari a baya yayi kabbara mutane suka yi kabbara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi karatu akan minbari shi lokacin da yake da bukatar ruku'u ba za a samu takura ba sosai sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ruku wa huwa alaihi alhali yana kan wannan mimbari din kuma rafa'a daga nan kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dago kai shi dagowa daga ake daga rukuku fa nazala al-qahqara sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sako daga mimbari al-qahqara da baya da baya shine abin da yake nufi da al-qahqara ga wani dan hoto nan muna da akwai sai dai kibiyar ta nuna kamar hawa ake yi amma dai abin da ake da bukata shine ka yi da baya da baya din ba tare da mutum ya juya ma alkibla ba wannan yake kwatanta cewa kenan mimbarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar gabas kenan yake kallo ko da haka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar alkibla da yake da kyau sai yake kallo da zai farko sai ya farko da baya da baya lokacin da zai farko da baya da baya bai kauce ma alkibla din ba shine yake cewa hatta sajada fi aslil minbar sai kuma ya sujada a bakin minbari ne shine aslil minbar inda minbarin ya fara gindin minbari anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sujada ta farko ya dago ya koma ya sujada ta biyu da ya dago daga kuma zai tafi raka'a ta biyu shine ce umma ada sannan kuma sai ya koma dab dab dab sai ya sake taka wannan minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika sallarsa akan shi wannan mimbari fa sana'a sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata kama sana'a fir raka'atil ula kamar yadda ya aikata cikin raka'a ta farko abinda ya raka'a ta biyu irin sa yayi akan raka'a ta ba abinda ya raka'a ta farko irin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata a raka'a ta biyu yayi karatun Fatiha akan mimbari yayi ruku'u akan mimbari ya dago akan mimbari da zai yi sujada sai ya taho da baya da baya ya dawo kasan mimbari yayi sujada ta farko ya dago ya koma sujada ta biyu ya dago ya zauna ya zaman tahiya da zai miƙe raka'a ta uku sai ya sake hawa ya koma kan mimbari haka ya ta uku haka ya ta hudu hatta faraga min akhir salatihi har sai da ya kare ƙarshen sallarsa ma'ana sai da ya sallar tsaf ya kare kuma aka bala alal nas sai kuma ya juyo ya fuskanci mutane fa qala sai sai da su ayyuhan nas ku jama'a inni sana'atu hada ni fa nayi hakan ne nayi wannan sallar ne akan mumbari inni sana'atu hada na aikata hakan ne lita'atammu bi dan ku kwaikwaye ni wannan shine dalilin da yasa na hau minbari na yi sallah wanda ake iya tokarewa ko yake karshen baya yanzu na hau tsololuwa tan sama wannan zai bada dama ya kwaikwaye irin aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi dan kowa ya ga aikin daidai yace inni sana'atu hadha li ta'tamu bi dan ku kwaikwaye ni wa li ta'lamu salati kuma dan ku san sallata wannan ita ce hikimar da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hawo bari yayi sallah dan sahabbai su gane yadda yake kowane aiki a sallah kuma dan a faifaye shi dan sai an faifaye shi ne sallah take cika ake kuma samun ladan ta yadda ya dace a samu ladan nata to kaga kenan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba abin da ya bari duk da yau da gobe shekara goma ko har da ɗoriya aka yi suna sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma da haka sai da ya buƙaci ya ƙara nuna musu ayyukan ƙwaro da ƙwaro yadda kowa zai gani babu abin da zai iya gare su dan su haddace hakikanin yadda sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake su yi koyi da ita dan ya zama to sun samu ladan ko sun samu kukuta bisa abin da yake faɗa sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina yin sallah Allah ba mu ikon yin sallah irin ta manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallam daga wannan sabon babi zamu shiga ko sabon darasi shine yanzu mun gane matsayin tsayuwa a sallah akwai halayen da za su kama a yi sallah ba tare da a tsaya ba wannan wanda yake tafiya a daji ne wanda yake kan rakumi ne zai yi sallar nafila idan za ka juya ko inda dabbar ka ta juya duk inda ta juya kana da dama ka yi sallah akan dabbar ka sannan nafila ana iya yin ta a zaune amma rabin ladanta na wanda ya yi sallah a tsaye ne wanda yake tafiya a jirgin ruwa yana dama ya yi sallah sai idan ya ji tsoro abin da ya kamata ne ishara a kan wancan sati din jirgin ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana amma yanzu muna da abubuwan yin tafiya wanda ba jirgin ruwan bane ba kamar motoci da muke da akwai kamar jiragen sama da muke da akwai to ya za a yi idan lokacin sallah ya kama musu a iya kiyasi ko ba a yi ba na a iya yin kiyasi kun haular period daga nan za ku je lagos su kuma ba za su tsaya ba sai karfe takwas na dare ga azahar ga la'asar ta kama ko a hanya a bari sai mun saka zuwa ai idan sai an sauka ne azahar da la'asar ta zama ramuwa inda Allah zai aiko tsautsayi motar ta wula akan hanya ku mutu da wata kana da abin da zai iya maka shamaki da fadawa aljanna saboda ta bar sallah ta wuce ka akan lokacin to ita ma ya za a yi in kana da damar da za ka samu ka tsaya a cikin lafiyar san karkar ka yi sallah to ka tsaya can karkar ka yi sallah idan kana jin tsoron za ta yi layi ka kifa nan gefen ko ka fada nan gefen ko sujada ba za ta samu ba sai ka zauna akan kujerarka ka sa sujada ka daure jikinka sai ka kabarta sallar ta Allahu akbar shikenan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ka kare karatun ka lafiya kalau kun huwallahu ahad Allahu akbar sai kai ruku'un ka dan ranka da kai sujada ta fa haka rankwasawa assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah ka sake da asar din ka lafiya kalau assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah lokacin da kuka ga alaikar karfe 8 ko karfe 9 na dare ko ma karfe nawa ne abinda kake da bukata magariba da isha kuma akan lokacin da kuka sauka ita ma idan ka ga kana da buƙatar kana sauka ka wuce harka ka kai ba gari baka da isha a cikin mota lafiya kalau kana sauka da ka faɗo da karka a dora lafiya kalau haka a jirgin sama kake karkace sai ka sauko sannan kai sallah kawai ka shiga ban ɗakin jirgi ka yi alwalar ka ka dawo kan kujera ka zauna duk inda jirgi yake tafiya ka kabar da sallah fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah da haka in kai sallah ka lafiya kalau shine birnin ci shine wayewa a cikin addini da haka ka tsaya kake jiran sai ka samu hali yadda ya dace ka yi sallah wannan akwai kawaici a ƙwarai fahimtar addini da haka ya kamata idan mutum yana zuwa makaranta mutum yana karatu a ke ganin bambanci tsakanin ayyukansa da ayyukan wanda ba sa zuwa masallaci kuma da yawa za ka ga in tafiya kuke za ka ga mata da zinjime mai hijabi har ƙasa idan kuka tsaya za ku yi sallah ita kuma yadda komo gindin mota haita tsugunna wai ita mutum ba za ta yi sallah ba haka akwai rashin wayewa a ciki wata gil a wannan tsugunan da take a gindin mota ku za ku yi da azarfin ku ku hau mota kafin ku karaso gida magariba ta yi saboda haka tana jiran ku tana tsaye ko kun yi sallah akan lokaci ita ba sai ba lokacin da kuka kai zama abin da ya dace ta samu guri ta yi alwalanta ta koma gefen inda ya dace da ita ta yi sallah ta yadda kowa ya sallah ta sake dawa abin hawa ta hau ta zauna wannan shi ne wayewa cikin addini Allah ya samu da da haka dai abin da za mu dora a gaba shi ne as-sutratu wa wujubiha sutura shi ne abinda mutum zai sa a gaban shi wanda zai hana masu gittawa ta gabansa su fata mashi sallah wanda shi ne abinda ake sutura ko mene da indiya zama to shamaki ya zama to kariya ya zama to da gari wannan abin shi ne ake kira sutura ana iya yin ta da ice ana iya yin ta da sanda ana iya yin ta da musumiya ta masallaci ana iya yin ta da sandar fanka ana iya yin kama katako da ake a masallaci an ji an ajiye a gaban mutane don ka a gita ta gaban su ana iya yin da sirrin raƙumi ana iya yin da bokiti ana iya yi da raƙumin kai shi duk abin da ya sauwaka in dai ba zai ɗauke hankali ba kuma yana da tudu wannan abin shi na ake kira sutura da kuma wajabcinta wajibi ne idan mutum zai yi sallah sai ya yi sutura na ga kafin mu fara jin hankalin da zamu yi shine da yawa idan muka tsare sallolin farila a masallaci masu yin nafilfili wajibi ne akan su tsare nafila sai sun nemi inda za su yi za ga abin da yake ba mutane matsala mutum za a yi sallah lafiya kalewa amma da ya ta zai kabbara kan Allahu akbar inda ya kabbara sallah wani kuma sai ga abun mamaki sai ya zo sai cin kofa sai kuma ya kabbara sallah duk wanda zai wuce sai ya wuce ta gaban shi kaga akwai cizguna wa al'umma to wajibi ne idan za ka kamfarta sallah ta nafila a masallaci dole sai ka sami inda za ka yi musumiya a inda za ka yi mai inda za ka yi sutura ko dai ya zama to waɗannan ginshiƙar da suke masallaci kowa ya nemi bayan ɗaya ya tsaya ko kuma mutane su taho sahun gaba sai da da sun kamfarta sallah ba wanda zai wuce ta gaban su wannan shine ka'idar da ake yin sallah amma ba ka koma can baya ɗoro kamar sai ce inda nake ka kamfarta sallah duk wanda zai gita ta gaban ka yake gittawa to wani abin bai dace ba wajibi ne haka manzon Allah ya karanta za mu kuma ji hadisan wajibi ne idan za ka yi sallah sai ka tsaya a gaban mutum yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam ya kasance shi mai tsira da aminci su tabbata a gare shi ya kifu qariban min sutra yana tsayawa ne dab da sutrar shi fakana bainahu yana kasancewa tsakanin tsayuwar shi wa bainal jidari da tsakanin bangon ɗakin da yake sallah ko bangon masallacin salasatu azru'in zira'i guda uku ne haka ake da bukata tsakanin mai sallah da tsakanin bango shi da zamu ga kamar ga hotuna nan guda biyu kowanne dai mun dauko shi ne da nuna menene zira'i daga kan inda yatsar dan adam suke zuwa inda gwiwar hannunsa take wani abu shi shi ake kira zira'i ko to inda ka ajiye kafafunka in yatsun ka suka tsaye ka auna daya biyu uku shine abin da ake so a samu tsakaninka da sutura da haka za ka tsaya daidai kai ruku'u ba tare da takuna sutura ba ka daga dama haka kai tsayuwa ka taho sujada za ka yi sujada ba tare da ka kure wannan suturar taka ba idan yar akuya ta zo za ta iya gittawa tsakanin wannan suturar da kuma inda goshin kai tsaya a sallah sannan idan wani ya zo zai gitta da kai tabo daya biyu to za ka miƙa hannu ka tukari ni ba zai wuce ta gaban ka ba shi yasa ba a so ta wuce zira'i tsakanin mutum da suturar shi Allah ba mu kai kiyaye wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaqifu qariban min al-sutra manzon Allah yana tsayawa ne dab da sutreshi fa kana bainahu wa bainal jidari yana kasancewa tsakanin shi da bango salatu azru'in zura'i guda uku wa baina mawdu'i sujudihi tsakanin gurin sujada shi wal jidar da bangon inda yanzu bangon shine sutreshi mamarru shatin gwargwadon wurin da akuya za ta wuce shi ne mamar rushadi da aka in ka ajiye zira'i guda uku za ga lokacin da kai sujada idan akuya za ta zo ta wuce za ta wuce ba tare da ta taba ka ba ba tare da ta taba wannan bangon ba shi da ake kiran shi mamar rushadi to haka ake so ya zama to tsakanin sutura da kuma mai da mai sallah ya zama to zira'i kwaya uku kuma ba ta da ka bai ka auna ba saboda ce to daya biyu an ka tuka uku kuma ka tsaya ka tsaya to za ga wanda zai ga ana maka dariya a cikin sallah wannan kiyasi za kai watakil a samu uku ba kaɗan watakil a samu uku daidai watakil a samu uku da kaɗan shi ne abin da ake da bukata ko dai a samu kwatankwacin zira'i uku a ce ba lalle lalle ne sai ya zama to zira'i guda uku Allah ya sa mu dace wa kana yaqulu ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana cewa la yusalli ko la tusalli illa ila sutratin kada kai sallah illa ila sutratin fati zuwa ga sutra wannan shine inda aka samu wajibcin yin sutra din a baya aiki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam anan kuma umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la tusalli kada kai sallah illa face ila sutratin kana fuskantar sutra face akwai sutra a gabanka wannan kuma sallar farilla ce ko sallar ce ta nafila dan haka kuskure ne game da muka faɗa ka tabbarta nafila kuma ya zama to babu sutura a gabanka dole ka nemi husumiya dole ka nemi bango ko idan ka tabbatar a kone na zaune na karatun Qur'ani ba zai tashi ba har ka kare sai ka zo bayan sa sai zama to ne sukarka sai zama to me sai ka kabar da sallah a bayan shi la tusalli illa ila sutrati wala tada ahadan umarni na biyu yace kada ka bar wani ya murra baina yadayka ya gitta ta gabanka fa in aba in yaki yace dole sai ya wuce faltuqatilhu yace to kai fada da shi ma'ana ka hane shi faltuqatilhu kai fada da shi fa inna ma'akul qarin manzo Allah ce tabbas a tare da shi akwai shaytani lokacin da ka kabbarta sallah shaytan yana nan yana karatun sallar da ya ga ta taho za ta samu wani maki wata daraja da za ta kara ma alfarma a wajen Allah madaukakin sarki wani yana gefa ba abin da yake a masallaci ya ga kamar an tsikare sai ga mutum ya miƙe dam dam dam ya tawo wuce ta gaban ka to da ka ga wannan mutum a dai manzo Allah sai ka matsa kawai ka hana shi walla tada ahadan yamurra bayna yadayka kada ka bar kowa ya wuce ta gaban ka fa ina ba an yanke ce zai wuce din sai manzo Allah ce ka tsaya ka sa karfi ka tura da kyau wal tuqatin fa inna ma'ahu al-qarin yace shaytan ne a tare da shi shaytan ne ya injizo ni so suke su rage wani abu cikin sallah ko su fata wani abu cikin sallah da haka karka bari da haka amma bara ka ce ba zai yi karba kuma ka nauye mutum kuma ko yana sallah mutum ya taho dam dam dam ka sa hannu ka kille shi da nauyi kama da ya kille kai kenan abin da ba so ya faru ka sa hannu kuma ka tokare da gaske da ji cewa ba zai bari ya wuce ta ba in ta ki kuma da mai sa aka ce tsiranka ta zaman to ne tsami guda uku ne lokacin da ka an garba cewa lalle ba zai tsaya ba da ka motsa ɗaya biyu uku ne ka matse da cikin suturarka da haka babu yadda zai yi sai dai ya wuce ta bayan suturarka shi ne abin da ake da bukata kamar da za mu tsada a ciki la ta salli illa ila suturatin wa la ta da ahadan ya murra bai na yadaika fa in aba faltu qatilhu fa inna ma'ahu al-qarin lalle akwai shaɗan tare da shi wani hadisin da imamu abu dawud ya rawaito wal bazzar da bazzar وصححه الحاكم امام حاكم ياتي حديثه ingantacce ne wa wafaqahu az-zahabi imam az-zahabi ya goya masa baya wajen inganta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa yaqulu yana cewa idza salla ahadukum ila sutratin idan dayan ku zai yi sallah zuwa ga sutrar shi falyadnu minha to ya kusance ta ya je dab da wannan sutrar da shi shine dai wannan zara'in uku da muke magana akan shi lalle idan za ka yi sallah zuwa ga fitra to ka kusance ta yanzu misali wannan masallacin muna da sahu ɗaya biyu uku kafin musumiya to kada ka sai sahu na uku ka tsaya kuma ka ce bangon masallacin shine musumiyar ka lokacin da wani zai zabure ya wuce kanka ankara ya gita ta gaban ka to abin da ake so ni ne ka sai dab da suturar ka falyadnu minha ya kusance ta sai ce la yaqta'u shaytanu alayhi salatahu ko la yaqta'u shaytanu alayhi salatahu ta yadda shaidan ba zai yanke mashi sallarsa ba ba zai lalata mashi sallarsa ba Allah kare shi ba ta muna sallolin mu wa kana ahyanan wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan zai yi sallah ya taharra salata yana kirdadan sallah ko yana kirdada da sallar shi inda al-ustuwana daidai inda gishikan masallacin da suke su da ake kiransu al'istuwana allati fi masjidihi waɗanda suke masallacin shi galibi idan masallaci ya yi faɗi za ka tattar rufinsa baya ba da dama a yi yadda ya dace sai an samu ginshikai wanda za su taimaka in gwafa ce za a ɗora in ma me za a ɗora to zai zama to wannan ginshikai su ne suke kokarin ba tun da ginshikai ne a tsaye ba za su motsa ba sai manzon Allah ce bayan ɗayan su sai ya tsaya inda zama kalli cikin masallacin ban ga sunan kusan guda tara a cikin masallaci ga hoton waɗansu na Musa duka irin waɗannan suna abin da ake kira uswanat to mutum zai iya tsayawa a cikin ɗayan su sai ya zama to tsakanin da shi kamar zira'i uku ne kame da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwatanta sai mutum ya yi sallah a cikin su in ya sallah sa insha Allah ta kasance kame da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarni din wa kana ahyanan wani lokacin kuce za mu je na kyau mai kalmar a hayanan ko ya taharrar salata yana kurdado da sallashi inda al'uskuwana a gindin fila ga masallacin shi allati fi masjidihi waɗanda suke masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam filolin masallacin manzon Allah ina jin zuba wanda zai baka labarin a ina suke ko wai asalin wanda manzon Allah ya yi sallah a bayan su ko masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko akwai sirri alhazai asalin filoli na manzon Allah wanda suka yi ginshiki a masallacin asalin manzon Allah shi kanka gurbin asalin masallacin sai dai a kwatanta ma a ce nan shine asalin inda masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga inda gidansa yake ga inda ɗakin sa yake ga inda kabarin shi to gidan kansa babu ko masallacin kai shi babu barin sana hukumiyar da take cikin masallacin da aka duk musulmiya da aka samu da cikin masallacin ita za a kirda da sai a yi sallah a gurin insha Allah Allah madaukakin sarki zai karba wani hadisi da Imam Bukhari ya rawaito da Muslim Imam Al-Albani ya ce wa kana idza salla ya kasance shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan zai yi sallah fi faba'in a gurin da yake shimfiɗa ce fetal shine a kalari idan mutum Allah zai sallah a sarari laisa fihi shay'un babu wani abu yastatiru bihi da zai tsara da shi dan a nuna maka cewa lallai ita wannan suturar wajibi ce a sallah to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fili mai tal wata kila ce a gona kake ko a filin ball aga filin ball zan ka sai ka samu maina a filin ball zai ba zai yi ba yace to idan a fili yake fetal laisa fihi shay'un babu wani abu da za a iya goyuwa da ba sai zaman to sutura shine yadda yastakiru bihi da zai sutura da shi gharaza baina yadayhi hirbatan ko harbatan to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya kafa yar karamar daddaja a gaban shi ko dan karamin mashi akwai sanda da ake samu mai kamar kwaciri kuma za ka tabbata tana da tsini a ƙasan ina ga sarakuna da malamai da suna dan rike ta za ga aka danna ta tana dan nutsa ƙasa da kanta to amfani da ko wani mugun abu ya taho maka in ka danna shi da ita to makami ne kuma abin kisa ne a daidai wannan lokacin ko mutum ne in ka fikara masa ita in dai baka daga ba inda za a je mutuwa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu kansa a fili babu bishiya babu ustuwana ba bango babu zurfi babu abin raunta wannan sandar da yake daddagawa ta sai ya mutsa ta a ƙasa in ta yi ta tsaya can karkar to ko sai kuma bayan da gwargwadon zira'i sai ka farka sallah ana dai gwada maka cewa tabbas wajibi ne idan za ka yi sallah sai ka nemi wannan sutura din gharaza bayna yadihi harbatan fa salla ilaiha sai yayi sallah yana fuskantar wannan daddaga din wannasu wara'ahu mutane suna bayan shi wa ahyanan wani lokacin idan bai kafa sandar ba ko bai kafa mashin ba kana ya aridu rahilatahu to yana gindaya a bar hawashi a doki yake tafiya ko a rakumi zai yi sallah yana kallon gabar to sai kawo dabba sai ta kuma sai ta yi gudu da arewa ko zai kalli misali arewa ita kuma sai ta yi mai sai ta yi gabar ta yamma wannan durkusa wanda za ta yi to tudunta daga ƙasa zuwa tozanta ya kare shi ne mai ne shi shine yake ya'ridu rahilatahu yana gindaya ko yana gicci a bar hawashi fa yusalli ilaiha sai yayi sallah a bayanta sai malai ce to wa hadha khilafu salati fi a'dhanil ibil amma ko wannan sabanin sallah ne a garken raƙuma dan karka da an ce maka to ga manzon Allah ya gitta ya raƙumar shi yayi sallah a bayanta kace to me yasa kuka sai mana sallah a garken raƙuma haramun ne inda dabbobi suke zama su yi kashi da fitsari ya halatta a yi sallah a gurin na mutum uku su daga hannu wani na ɗan tumal ne ya fara mu fara da gangar ya za a yi ya halatta me yasa ya halatta to kafin ka yi tunani ba za mu tambayi na biyu na'am bai halatta ba me yasa bai halatta ba na'am a cikin su ba gurare guda bakwai wa ma'atin al-ibil eh ni kuma kaji tambaya ta gunda dabbobi suke zama su yi fitsari su yi kashi ya halatta a yi sallah a gurin bai halatta ba ko saboda mazan Allah ya ce ma'afin da ibil na to na uku ya halatta kana goyon bayan nan kuma kenan to ka muku hujja saboda kashin su da fitsarin su ba na jinsa ba to ansar tafsiri take da bukata akwai dabbobin da bai halarta a yi sallah a gurin da ake daure su ba akwai dabbobin da ya halarta a yi sallah a gurin da ake daure su shi yasa na tambaya kashin dabbobi da fitsari saboda kar mu bar maganar iyaka ma'afinil ibil to wani kuma in ya tashi zai hukunci akan dukkan inda ake kiwon dabbobi yasa na kuma tambaya dan mu samu tafsiri inda ake kiwon awaki da raguna da shanu waɗannan duk in ka yi sallah a gurin ko da ɗanyen kahi da ɗanyen fitsari lafiya ka da sallah ta yi ko da rigar ka tana taɓa kahi rigar ka tana taɓa fitsari sallah ka lafiya ka da ta yi matsawar awaki ne da raguna da shanu wannan ba matsala ya halatta amma idan gun ana ɗaure raƙuma to manzon Allah ya hana a yi sallah ba dan gurin najasa bane saboda shaytanu suna zama a gurin shi yasa kar a yi sallah a wannan gurin amma inda najasa ce kuma manzon Allah ba zai umarni ba a shafi tsarin raƙumi shi da kansa yace a shafi tsarin raƙumi to kaga abin da aka ce a sha min babu da ka zauna a kan shi min babu da ka zauna a kan shi to amma duk inda raƙuma suke zama in dai ka samu raƙumi biyu sun zauna a gurin don Allah da ya ɗaru zan su garki a gurin ya sa to galibi za a ga masu zama a gindin raƙuma za a ga su san gargar haka wani lokacin hankalin bai fiye zama tsauri ba saboda kullum abotaka suke da shekaru wata ran su kwangware su wata ran su masu kwangware su wata ran su tsaikare su wata ran su tsaikare su to dole ɗaya na dama ɗaya a cikin su to shi sa ya ce saboda shedanin suna zama dokar a yi sallah a wannan gurin tun da ya ce kar a yi sallah a gunda raƙuma suke gurfana a amanin ibil ko ma'atunin ibil inda suke gurfana to yanzu kuma an ce a gurfana raƙumi a yi sallah a bayan shi wani zai iya ce akwai cin karo tsakanin wannan da wannan wannan bukata ce kawai ta bujulu za mu aje mu yi sallah minti biyar minti goma ya wuce shi kenan ta kare wannan kuma dindindin nan ne aka aje masa gun zaman sa ko kuma har ayarin ya tayi nan ne gurin zaman sa in dai kuma da kuce nan raƙumi ne to babu sallah a wannan guri saboda da kun ware to hadaru za ku zo su ne abokan zaman su fa innahu domin ku shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha anha ya hani a yi sallah a gurin da ake gurfanar da raƙuma wa ahyanan wani lokacin kana ya akudur rahla yana daukan turbi fa ya'dilahu ya gyara shi fa yusalli ila akhiratihi sai ya yi sallah zuwa ga ƙarshen wannan turbi maimakon ya gurfanar da raƙumi ɗin to sai a ɗauko sirdin raƙumi sai a sauke daga kan raƙumi in aka maimakon a ajiye sirdin a haka sai manzon Allah sai ya juya shi yadda manzon Allah ke kallon alƙibla ga hima sirdin sai a juya ya zama dole yana kallon alƙibla sai ya zama to tsinin sirdin na baya inda mutum ke zama ya tokara bayan sa haka sai ya zama to yana dab da mai yana dab da mai sallah sai manzon Allah ya maida shi shine abin da yake sutura da shi ya zama lissafa abin da manzon Allah ke sutura da su da mai da mai muka lissafa a hadisa akwai fila akwai mashi akwai dabba akwai sirrin rakumi eh shi ne mashi da muka ambata akwai bango shi muka fara ta kansa ko yusalli ila al-jidar yana sallah zuwa ga bango wa kana yaqulu ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza wada'a ahadukum bayna yadayhi idan ɗayan ku ya aje a gaban shi mithla muqiratir rahli kwatan kwacin karshen sirri fal yusalli to yayi sallar shi wala yubali kada ya damu man marra wara zalik da wanda ya shuɗa ta bayan abin da ya aje wa kana yaqulu manzo Allah yana cewa idza wada'a ahadukum bayna yadayhi idan ɗayan ku ya ajiye a gaban shi ko ya sanya a gaban shi misla mukhiratir rahli wata wukwacin ƙarshen sirbi madogaran sirbi fal yusalli to yayi sallar sa hankalin sa kwance wala yubali kada ya damu marra marra wara azalik waye ya gitta ta bayan abin da ya aji ma'ana yanzu kai ne zaka yi sallah sai ka samu wani abu dogo haka misali kamar wannan sandar mike ina jin ka aje ta samu tsawon bayan sirri ko to in ka aje abin da ya kai kwatan kwatin tsawon wannan abin a gabanka yana da kaure da iska in ka kada ba zai fadi ba ko ba zai ce layi a gabanka ba to ka kabbar da sallar ka ana lafiya kada duk wanda ya zo ta nan gurin ya wuce yanzu ai ka gaba tsakaninka bane da alƙibla ya gitta ta bayan abin sarrafa ya wuce sai manzo Allah ya ce to kada ka damu da waye ya gitta kare ne shedan ne mace ce in me ya gitta ta bayan nan ban ruwanka da shi ba zai bata sallah inda rikicin yake tsakaninka da sarrafa matsawar ba tsakaninka ba da sarrafa manzo Allah ya ce wala yubali man marra wara'ahu kada ya damu da waye ya gitta ta bayan wannan abin da ya ajiye shi wani hadisi na muka da bayanin sa Imam Muslim da Abu Dawud suka rawaito shi hadisi na gaba Imam An-Nasa'i ne suka rawaito shi da Ahmad bi sanadin sahih da isnadi ingantacce yace wa salla marratan wani jukon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yin sallah ila shajaratin yana fuskantar bidiya wannan kuma ga sanan ko ina rubutu maimakon ka kabbarta sallah mutane su wuce su bata ma sallah ko ma bayan maina ko ma bayan darbejiya ko turare ko satellite ko duk bishiyar da Allah ya tsawake ai ta ce a kusa da kai kabbarta sallah a bayan ta kai lafiya kalau insha Allah ta'ala sallah ta kai kamar filin gwadin da muka bada labari ko ma bayan gol mana sai ka tsaye da gol post sai zama to shine me shine alqibla ko ka shiga kamar kamar kamar dan gola ko amma za ka dawo dab da postin ya ka tsaya sai zama to hin alƙiblar ka ko ka koma can bola ta can ƙarshe sai zama to mai kana bayan fili kamar za ka ɗauko kwana amma dai ka kwanan su bola ya ka tsaya a gurin sai ka yi sallar ka shi ne abin da ake da bukata a samu dai abin da zai tsaya ko ba zai kaɗa ba shi ne abin da ake da bukata wallahu ta'ala a'lam mun samu ƙari ne akan asitaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙari ne muka samu bishiya wa kana ahyanan ya kasance wani lokacin yusalli ila sarir yana salla a gaban gado gadon me shi ne suturashi to amma da rikici yake cewa aisha ta radiyallahu anha aisha Allah madaukakin sarki yadda da ita mubtadi'atun alaihi ko mubtadi'atan alaihi alhalina na aisha tana kwance akan gadon ta hada qatifataha a ƙarƙashin mayafinta ko a ƙarƙashin barwanta da haka yanzu idan ka tayi zaka tabbarta sallah a ɗakin ka akwai gado to shikenan kawai gadon ka ya zama to hine ne gadon ka ya zama to hine alqiblar ka ko hine sutrar ka lafiya kalau insha Allah ta'ala sallar ka tayi ne wannan koda wani na kwance akan gadon ba zai bata sallar ka ba kai karfan gadon ko itan gadon shine abin da kake da bukata wanda yake kan gadan ba zai bata sallarka ba shi yasa ce maka wa Aisha radiyallahu anha mutaji'atun alaihi ta hada qatifata hata da karkashin mayafinta shi yasa zamu zo kuma kalo hadisin da yake magana abin da yake karbe sallah zamu ga Aisha ta yi rabi saboda wannan hadisi ai ga manzon Allah yayi sutura da gado kuma tana kwance akan gadan to da aka lissafa abubuwan da suke katse sallah sai ta dawo da wannan hadisi zamu tada insha Allah a karatun rana ya ce wa kana sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana cewa wa kana sallallahu alaihi wa sallama la yada'a shay'an manzon Allah ya kasance baya barin ko menene ya murru bainahu wa bainas sutrati ya gitta tsakaninsa da sutrar shi mun samu abubuwa guda bakwai da manzon Allah ke sutura da su kenan ko da haka kenan a kan bakwan duk wanda ke sutura da shi yayi inda wani abu ma banda bakwan kuma ba zai motsa ba ba zai fata ba ba zai dauke hankalinsa ba in kai sutura da ke insha Allah ta'ala ta yi to idan ka ajiye sutura ko manzo Allah idan ajiye sutura yace la ya da'u shay'an yamurru bainahu wa baina sutura baya barin ko menene gitta ta tsakaninsa da wannan sutura faqad kana yusalli ya kasance wani lokacin yana sallah idh ja'at shatun sai ga wata akuya ta taho tas'a baina yadayhi tana gaggawa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kabbata sallah kai ganta fur ta taho ta sauri ta taho tas'a baina yadihi tana gaggawa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasaaha shi ma manzon Allah sai yin gaggawar ita tana sauri shi ma na sauri yanzu kowanne kokari yake ya kai ga wani guri ina ce fasaaha sai suka yi rigan geniya da shi ne suka saaha ko shi yana sauri ita tana sauri ya zama to kamar mai tseren reniya ko rigaggeniya sai suka yi rigaggeniya da ita hatta an taqa batnahu bil ha'ir har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya manna cikin shi da cikin bango ita da ta taho ba maki ita shedan ne ya shigo ta yake so ya gitta ta gaban manzon Allah ya bata sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah na ganin motsin ta ya sai zuba hannu ba ya sa mata ta tsaya shi ma sai ta taho da sauri yana zuwa bai tsaya ba sai da ya damfara cikin sa min kadar ranar hine bangon to sai da manzon Allah ya manna da cikin wannan bangon kaga za ta yi dole ta fita bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wuce ta fita bayan manzon Allah ta wuce sai kuma ya jawo da baya sai ya dawo gurin da ya tsaya dan yin sallah sai ya karasa sallar wannan shine hikimar ka ajiye sutararka dab da inda za ka yi sallah kwatankacin zira'i dan da ka motsa daya biyu za ka je ka ɗauki mataki ga wanda zai iya wucewa ta gabata shine yake wa marrat min wara'ihi sai ta wuce ta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa salla salatan maktubatan a cikin hadisin da Imam Ahmad ya rawaito wa Daraqutni da Imam Daraqutni wa Tabarani haka da Imam Tabarani bi sanadin sahihi ma da yake isnadi ingantacce yace wa salla salatan maktubatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba yin wata sallah ta farilla fa damma yadahu kawai sai aka ga ya jinke hannunsa yana cikin sallah haka ya kama hannunsa ya jinke fa damma yadahu ya jinke hannun shi fa dan ma sallah qalu da suka kare sallah sai suka ce ya rasulullah ya manzon Allah ahadatha fi salati shay'un wani abu ya faru ne a cikin sallah wanda yake nuna maka cewa fa duk motsin da manzon Allah ke yi a cikin sallah suna kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu suna sahu shi ya dora hannunsa a kirji yana sallah kawai sai suka ga manzon halka kawai haka ya jinki hannun shi kuma da ya jinki sai suka ga ya dade hannun nasa a jinki bai saka ba wannan wani bakon abu ne da bai taɓa faruwa ba a sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga sai tak abin ya faru amma sahabbai da suka yi tambaya a kai shi yasa wani malami da yake raddi akan alqunut da ake sallah kullun da kullun ta bayan sallah asuba yace ai babu yadda za a ce manzon Allah ya kara goma yana alqunut a sallah asuba sahabbai su ce ba su san wannan abin ba su ce bid'a ce wallahi manzon Allah bai yi ba inda ai babu yadda za a yi shekara goma sai sahabbai ba sani mutuwa ya sani to yanzu ga hai abu ne ɗaya faru yanzu nan yana faruwa yana yin sallama suka ce a hadatha fi salati shay'un wani abu ya faru ne a sallah kala sai manzo Allah ya ce mashi la ba abin da ya faru a sallah illa anna shaytana sai dai kawai shedan ne arada an yamurra baina yadayya ya so ya gitta ta gabana fa khanaqtuhu manzo Allah ya ce sai na tsaye wuyansa na shake ni ne kalmar khanq fa khanaqtuhu sai manzo Allah ya ce sai na shake wuyan shi hatta wajadtu farda lisanihi ala yadihi har sai da naji sanyin harshensa cikin hannuna da ya matsa saboda harshen ya zazzaɗo ya fito har sai da yaji harshensa yana taɓa hannun shi tunda akwai lallari da yawo a jikin harshe akwai me kenan akwai lema a jikin sa har sai da naji sanyin harshensa a jikin hannuna hatta wajen to bayar da nasanihi har sai da naji sanyin harshensa a hannuna babu laifi kenan ka samu dama ka matsa a sallah inda aiki ko sai ka matsa ko wa aimullah yace na rantsa da Allah laula ma sabaqani ilaihi akhi Sulaiman ba dan abin da dan uwana Sulaiman ya rigaye ni zuwa gare shi ba lartubita ila sariyatin min sawaril masjid yace wallahi da sai an daure shi a cikin wata gofa cikin gofannin wannan masallaci zan rike shi ne gam eh nayi sallah na sallame sai kuma a samu sasari sai a daure shi cikin gofannin masallaci haka wanda Allah ya na rantsa da Allah da sai mu daure shi gofar masallaci hatta yaqifa bihi wildanu ahli almadina har sai yaran madina sun zo sun kewaya shi sun ga ito wannan shine gidan ikon Allah wannan shine gidan duk yaran madina ne sun zo sun kewaya sun gan shi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma me yasa manzon Allah ya saka shi kafin ya kare sallah shine sai ba dan rigayen da Annabi Sulaiman ya bashi me rigayen Annabi Sulaiman na'am yayi mu'amala da aljanu eh na'am banda mu'amalar fa addu'a da yawo da addu'a نعم وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب يا يا الدعاء يسير يا أبنجي كبان ملكي mulki da ba zai yi daidai da kowa ba a bayana haka ya roƙi Allah Allah madaukakin sarki ya bashi kowa da abin da ya roƙa a cikin marabi yasa malamai suka ce sakin layi ne kowanne cikin annaba an bashi damar yayi addu'a kuma kowa ya zaɓi kansa ya yi addu'a addu'a na musulman ya zaɓa wa kansa shi ne Allah ya bashi ya damar ya keta mulki mulkin da ba wanda zai sake irinsa a duniya wannan yake nuna maka ko ɗan adam baya son kishi da haka Allah idan ya ce kar a yi shirka ya yi daidai ko ɗan adam baya son shi da ya ce a bayan mulki sai ce a bani mulkin da ba wanda zai sake irinsa a bayana kuma ba zai yi daidai da kowa a bayana ba da haka sai Allah madaukakin sarki ya hore masa yana jin maganar dabbobi yana jin maganar kwari yana sarrafa mutane yana sarrafa aljanu hatta iska sai aka hore mai ita ce abin hawan shi yanzu za mu hau jirgi za mu hau kaza za mu hau kaza duk sai an yi wahalar kira annabi Sulaiman ne kawai aka duba mutum ne za su yi tafiyar nan mutum ɗari ne sai a gadar duba da mutum ɗari za su kowa in je ka samu guri ka zauna ka tattau bismillah kawai iska ya ta motsa da ta motsa kawai za ta ɗaga gagagaga kawai za ta ɗaga sama Allah ce guduha shaharun wa ruhuha shahar tafiyar da za ta yi da safiya kawai daga karfe 8 na safiya kafin a je 12 rana to duk abin hawan da za ka hau sai kai wata guda kafin ka cinye wannan tafiya haka nan aka yi da yammaci wannan tafiyar da za ta sake yi to sai ka sake yin wata guda kafin ka cinye wannan tafiyar gudu ha shaharun wa rawahu ha shahar haka Allah madaukakin sarki hore masa wannan tafiya kaga kenan iko karshen mulki irin wannan ake da bukata karshen masu mulki sai a samu jirgi mai sauri private jet yana nan suna biya mai kuɗi suna biya mai rabanu a airport suna bacci amma kuɗi yana fita daga ajibunsa da yi kwana musulman isa ce ko ina take kaɗawa lafiya kalau yana fitowa kawai ta da yi bismillah a ciki kai ka san mulkin wala ba iri ɗaya bane wannan bodyguard ne suke jiransa wannan shi aljanu ne yana zaune suna mulki suna jiran shi annabi sulaiman saboda karfin mulkin sa ba a tambayar yayi ko bai yi ba in yace ayi kawai aka kare aiki aka ga ya jiya to yayi in yayi huru bai bai dai a ruhi a tsaki da haka annabi sulaiman yace aljanu ayi aiki kaza yana fara aikin kawai sai Allah ya zare ransa yana kai ya dogare sanda in suka yi suka yi aka kera iyaka fahimta aka dawo to ya tada annabi Sulaiman ya yi gum yana tsaye sai bai yi ba rai ya ba shi ya koma gidi a ruhe a sake a ruhe a sake ba su gane ba annabi Sulaiman ya mutu a daina aikin har sai da gara ta cinye sandar sa ya fadi ma dallahu ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'a فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب الدنيا da sun san gaibu da wasu asarsu da kansu ba sun yi tai suna rushewa wanda ke nuna maka tsatsun kuma mulki ya sa da ke gani sarakuna aro suke wani lokaci su yi kum ku yi tai ku yi tai suke yin magana to aro ne suke daga irin mulki annabi Sulaiman alaihi salam ya sa to za ga sarki idan ya fiye babatu ya fiye surutu to kwarjinin sa zubayi kaga shi yawa aljamu ne farzini saboda baya magana da ya mutu hisa mulkin ya dora to amma inda babatu yake yana surutu yana zagi yanzu da suka zo suka da dip bai ba komai ya zai a hikin wani ai koyi an gama amma da yake shiru yake kawai idan an sassa sai take nuna ko fara'a ko yaba ta take nunawa yanzu ba zai suka cigaba da yin mulki to wannan addu'a da Annabi Sulaiman mai kada wani ya sake mulki irin nawa to inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mulki duniya mutane a hannun shi kuma ga altan ya kama har ya daure har mutane sun kewaye shi to ya tare da Annabi Sulaiman a cikin addu'a shi kuma ya roki Allah Allah karye wani mulki irin nawa yasa sai na saka saboda kar in mai bata cikin addu'a shi sai na saka shaytan ni da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula ma sabaqani ilahi abi Sulaiman lartubita ila sariyati min sawari al-masjid hatta adifa bihi wildan ahli al-madina faman tafa'a Allah ya hula bainahu wa bainal qiblati ahad yace duk wanda zai samu dama kada wani ya raba tsakanin shi da alqiblar shi ahad ko wane ne falyaf'al to mutun ya aikata kai iyaka kokari kada wani ya shiga tsakaninka da tsakanin alqiblar ka kana yaqulu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan salla ahadukum idan dayan dokabar da sallah idan shay'in zuwa ga wani abu yasuruhu minan nasi da yake sutarta shi daga mutane fa arada ahadun an yattaza baina yadayhi wani yaso gittawa ta gaban shi falyanfa fi nahrihi sai manzo Allah ce yayi tunkuda a kirjin shi ma'ana ya kare shi a kirjin sa ya dora hannu a kirjin shi ya kare shi wal yadra mastata'a ya hana shi gwargwadon yadda zai iya wa fi riwayatin falyamna'ahu marrataini ya hana shi sau biyu ya toka rahi ya toka rahi fa in aba in ya kiyata sai ya wuce fal yuqatilhu manzon Allah ya ya yake shi fa inna ma huwa shaytanu lalle wannan mutumin shaytani ne a lokacin shaytan ya hauka sa dan haka aiki irin da shaytani yake yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da cewa shaytani hadisi kusan na kare da zamu kwana akan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa law ya'lamu al-marru baina yaday al-musalli da mai gittawa ta gaban mai sallah ya sani ma za alaihi mai ke kai shi na girman zunubi lakana an yake fa arba'ina khairan lahu to da ya tsaya arba'in ya fi masa alkhairi duk wanda suke wuciya ta gaban masu yin sallah to da sun san girman zunubin da yake hawa kansu su tsaya arba'in da ya fi musu alkhairi mai riwayar a wata riwaya sai yake faɗa ce wallahi ban san ko na manta abin da manzon Allah ke nufi minti arba'in yake nufi ko awa arba'in ko kwana arba'in wani za a ɗauka a ɗauki minti arba'in to mutum nawa ne suke iya sallan minti arba'in a cikin yau duk limamin da ya kuskure wa mutane sallar asubahi ta minti arba'in ina jin kan azara yan kwamiti za su cire wani lokacin sallar minti goma ce ne wa mannan suke ko minti sha biyu ko minti sha uku amma sai ka ji ana kuna kuni wani kawai yi kina ya zo kama ke mutane ke gudun da hada akan mutane wani take gudun kaza wani ke faɗi guna guni za ka ji suna duka sannan ba ta wuce minti ko ko minti ko sha biyar to manzo Allah ce da ka san girman zunubin da yake kanka ka jira arba'in da shi maka alkhairi kuma zuwan nan arba'in din insha Allah a zamanin yanzu dai ba ka minti arba'in ba in dai ka koma ka tsaya in Allah da ba za a yi minti hudu ba in dai ba farkon sallah bane in Allah da ko sallah azhar za a yi da kyar za a wuce minti hudu ba ko wani limami ne yake wuce minti hudu a sallar shi to kai hakuri ya yi da sallar sai sallama ka wuce shi ne bi masa alheri da kana an yi fa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi akan ya wuce ta gaban wannan mai sallah din wallahu ta'ala a'lam ina ga kuma shine da zamu kwana ko sai mu tashi akan ma ya qabu salata abin da ke kashe ko abin da ke katse sallar mutum iyaka abin da muka fara nan shine karshen darasin mu na yau abin da muka fara ya zama to daidai ubangiji Allah madaukakin sarki amfani mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah yana mana dan mu gyara mai aiki da abin da ya dace subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah rabbil alamin afwan to ga tambaya guda da mai gogo wanda yake sa assalamu alaikum Allah ya kara mana lafiya mala an yi karatu akan yin sutura da fila a masallaci to malam yayin sallah tsakanin filoli biyu ko yin sahu a tsakanin filoli eh abin da yafi dacewa shine ba a so a yi sallah a tsakanin filoli ta yadda fila za ta cira wannan sahu in dai akwai yadda za a yi akwai taimaki lolin wannan shi ne abin da ya fi dacewa da suna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya samu da na'am na'am ko a gida eh na'am idan kana sallah eh kanana yara da ake zuwa da su masallaci za a ga shedan yakan yi amfani da su dinga warisi a tsakanin sabu lokacin da liman ke sallah ba matsala matsawar ba ta gaban liman suka gitta ba ba su bata sallah ba amma lokacin da kake sallah ka kai kadai an liman ya ce assalamu alaikum zaka ciro zaka ciko sallah to komai kankantar yaro karka bari ya gitta ta gaban ka dan idan ya gitta ta gaban ka ya dan ya ingizo idan ya bata wannan abin da ka samu cikin sallar ka shi yasa ita darajar sallah mun faɗa a baya ba dole bane dan kun yi sallah a masallaci tare da mutum sai darajar ko iri ɗaya ce ya danganta da kowa ya yi sallah sar abin da yake yi a cikin sallar shi wallahu ta'ala ala na'am malam zahir na'am bai dace ba gaskiya a israr da kalmi tunda mun wuce karatun jiya ko karatun wancan satin ba a so a ajiye karatu a littafinan takalmi a gaban mutum da haka bai dace a yi sura da takalmi ba kuma duk abubuwan da muka karanta na sura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam samu takalmi tare da cewa da takalmi ko to kaga rahin samun takalmi yake nuna maka cewa bai dace a yi sura da shi ba wallahi ta'ala a samu abin da yake sabit ghairu mushawwish haka ba da ita a tabbace yake ko zai iya tabbatuwa ba zai ɗauke rai ba a hankali ba ko ba zai ke kaɗawa a gabanka ba na'am na'am to ka zama na ƙarfi sai ka ɗaga murya eh na eh na fa kullu misla ma yaqulu al-mu'adhdhin na a yadda da ikama ma abin da yake faɗa ka za ka faɗa har a ikama a sunanta mu'azzin ko ita ma ikama sunanta azan insha Allah wa ta'ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillahi rabbil alamin